أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والعادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رضي الله تبارك وتعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإنسان إلى الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد ‘yan uwa musulmi wanda muka saba addu'a wannan masallaci na madina su ta kawacin musulmanu a garin bauchi ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana ta Laraba wanda sai daidai da 26 ga watan Ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da 28 ga watan hudu miladin Isa alaihi salam dubu biyu da ishirin da ɗaya. Insha Allah za mu ci gaba tafsirin mu أتكين سورة الأنفال بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي هرد المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون يفقهون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي يا كي النبي وانا النبي حرب المؤمنين على القتال فقدي تد مؤمني بسا ياكي دون كاري الدين لكاري كنسو in yakun minkum ishiruna sabiruna idan a cikin ku akwai mutum ishirin masu haƙuri ya galibu mi'ataini za su yi nasara a kan mutum ɗari biyu wannan musulunci haka ya tsara a farkon fari ya zafafa a kan haka cewa duk inda aka samu musulmi guda ɗaya to kare gudu wa mutum goma idan ya gudu wa kafirai goma to ya komo cikin fushin Allah sai dai duk abin da za ta faru ta faru wa in takum minkum mi'atun idan kuna da mutum mutum ɗari ya galibo alfan su za su rinjaye mutum dubu minan da zina kafaru daga waɗanda suka kafurta bi annahum abin da yasa Allah ya musu haka yake ku yi haka don su kafirai tsawon mutane ne la yafqahuna wanda ba su gane ƙarfin Allah subhanahu wata'ala don haka Allah ya muku madadi da ƙarfi na mutum ɗaya ya iya rinjayen mutum goma na'am الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين الآن yanzu kuma kafafa Allah ankum Allah ya sauƙaƙa muku wato bayan musulunci ya yi ƙarfi an yi yakin badar da sauransu sai Allah subhanahu wata'ala ya rage zafin abu ya saukar da wannan aya wa lima annabikum da'afa ya san akwai rauni a cikin ku fa in takum minkum mi'atun sabiratun daga yau idan kuna da mayaƙa mutum ɗari masu haƙuri ya galibu mi'ataini za su rinjaye mutum ɗari biyu wato sai aka mayar yanzu mutum ɗaya bai hallace gudu wa mutum biyu ba dole ne ya tsaya duk abin da za ta faru ta faru sai dai in sun wuce mutum biyu to wannan ne in ya ga ba yanda zai yi sai ya gudu saboda ya sake shiri wani ya kun minkum alfun idan kuna da mutum dubu ɗaya ya galibu alfaini za su rinjaye mutum dubu biyu bi iznillah wannan izini ne daga Allah haka ya shirya kuma haka ya shirya taimakon ku ibn abbasin yace wanda ya gudu ga mutum biyu to wannan ya gudu daga daga girkin daga na musulunci ya koma da fushin Allah wanda ya gudu ga mutum uku to baya cikin fushin Allah shi wallahu Allah ma aswabirina yana tare da masu hakuri da taimakon sa
ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون أرد الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم نعم ما كان لنبي بهلاك دون النبي با an ya kona lahu asara ya zama yana da fursunonin yaƙi hatta ya tsina fil ardi sai ya zafafa a bayan ƙasa duk an ji tsoron sa an san cewa shi ba kan wannan sa bane dalilin saukan wannan aya shine lokacin da aka yi yaƙin badar aka kamo kafirai kattan mayaƙa na arna mutum saba'in daga cikin manya-manyan shugabanninsu a ciki har da Abbas babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito yaki da nazaru dan hari sai aka zo da su aka daure su a jikin gimashi dan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to cikin dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji Abbas yana ta niki sai ya ce aje a sassauta wa Abbas ai babban mutum babansa ne har wasu daga cikin mutane suka fara cewa a ai mu muna da bafanni kaza kaza kaza to aka dai je aka sassauta masa da aka sassauta masa sai washe gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai farko ya fara shawartar sayyidina Abubakar da Umar domin mafi yawancin shawara da su yake yi a wannan lokacin har manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya karfafe ni da wazirai guda hudu biyu daga waɗanda suke sama biyu daga waɗanda suke ƙasa waɗanda suke saman nan kamar yadda Imam Tirmidhi ya fitar waɗanda suke saman nan sune mala'ika Jibril da Mika'il waɗanda suke ƙasa sune sayyidina abubakar da sayyidina umar maza Allah ke ta Allah ya taimake ni da wayannan domin lokacin su ne dattawa su ne kusan sa'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauran kuma duk yara ne ba su kai su zama ma wanda za a zauna da su ba irin su sayyidina ali irin su sayyidina abdullahi bin abbas irin mai wannan duk yara ne daga cikin sahabbai to shine sai ya ma me kake gani ya ya abubakar sai da na abubakar sai ya ce ya rasulallah wayannan iyalanka ne daga cikin kafirai duk da kafircinsu da tsaurin kansu ai jama'anka ne kar ka kashe su ka sake su ka karbi fansan dukiya daga hannunsu wanda za ka nemi taimako da shi bisa yaƙan wanda za su yaƙe ka nan gaba ka sake shiri sulɗanka ta yi ƙarfi sai man sallallahu alaihi wasallam ya ce umar kai ne za ka ce sai sai da umar ya ce wayannan su ne kan kafirci duk a duniya yanzu idan aka kashe wayannan gabaki ɗayansu ba za ka sake samun mai ƙaryata ka ba a duniya daga cikin manya-manyan kafirai ba ni dama kawai in zaɓe dangin bani adiyin wanda su ne dangi na a cikinsu duk in fifille musu kai ka ba wa sayidina abubakar dama ya zaɓe bani kaimilla wanda su ne danginsa ya fifille musu kai ka ba wa sayyidina aliyu dama ya zaɓi wanda suke bani hashim ya kashe dukkan idan muka yi haka ma waɗannan mutane ba za mu sake samun ɗan tawaye masu tsaurin kai daga cikin kafirai ba a duniya kowa zai shiga kai kayinsa to shi kenan manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to naji sai ya shiga gida da ya ce naji ya shiga gida sahabbai suka shiga tattaunawa sashi yana cewa bari ku gani in manzon Allah ya fito zai bi ra'ayin sayyidina Abubakar sashi yana cewa in ya fito zai bi ra'ayin sayyidina Umar ne ni na fi ganin zai zaɓi na sayyidina Umar shikenan sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito da ya fito sai ya ce mumini dai mai sauƙi ne za ka same shi mai taushin zuciya har zuciyarsa ya zama mafi taushi a kan nono wannan ya yi kama da sayidina abubakar shi sayidina abubakar misalin ta ya abu sayidina abubakar kamar misalin annabi isa alaihi salam ne sai annabi isa alaihi salam ya ce in to azifun fa innahum ibaduka in ka azabtar da su ai bayan ka ne wa in tagfir lahum fa innaka antal azizul hakim in kuma ka gafarta musu kai ne magwaye ne hikima kai kuma misalin har yanzu kuma misalin ta kamar misalin annabi ibrahim ne alaihi salam wanda ya ce wanda ya bi ni to shi kenan shi ne nawa wanda ya saba mun kai allah subhanahu wata'ala kai ne mai gafara kai ne mai jin kai man tabi fa man tabi ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce imani yakan karfafi zuciyar mumini kuma wani lokaci sai ya zama ya fi tutse auni saboda karfin imaninsa wannan kamar misalin sayyidina umar kenan misalin ka ya umar kamar misalin annabi nuhu ne yace la tazar alal arab la tazar alal arab min al kafirin diyara Allah karka bar wani magidanci da a bayan kasa daga cikin kafirai duk a kashe duk wani ne gida haka nan kuma kaman har yanzu kana kama da annabi Musa yace rabbi dimit ala amwalihim Allah ka shafi dukiyoyin su duk ala qulubihim ka daura zukatan su wala yu'minu hatta yarawul azab al alim yanda har ba za su yi imani ba sai sun ga azaba mai radadi walakin sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai dai a khalsu bi ra'ayi Abi Bakar ni na dauki shawaran sayyidina Abu Bakar sun masa kabalan kuffara sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hukunci kafirai yace musu ya ku masu tsananin wari da tsoyi saboda ba ku wanka ba ku kan jannaba ba kuma bunna a kowanne daga cikin ku ba zai bar nan ba sai ya bar ya bada ukiya 20 na zinariya awun ukiya 20 na zinariya sai dai bani hakim dangi na su ba wanda zai bar nan sai ya bada ukiya 40 sallallahu alaihi wasallam su sai ya ninka musu min zahabin na zinariya yace ai abbas ya ji dadi an kunce shi saura duk suna daure da daddare zai biya wannan kisosin da ya samu sallallahu alaihi wasallam shikenan sai ce kai kuma abbas za ka fanshi kanka kuma ka fanshi yan uwanka wanda ka zo tare da su sai abbas ya ce masa eh zan fanci kaina tun da a lokacin da aka kamo ni an kamo ni da ukiya wato guda ɗari biyu dinare ɗari biyu an kamo ni da shi jiya sai a lissafa dinare ɗari biyu nan a matsayin ukiya ishirin ya kira ukiya ɗaya bisa da jera ya goma to yanzu ni sai in ƙara dinare ishirin ya zama arba'in kenan in ban shi kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ina wannan kuɗi da aka kama ka da shi baya ciki kuɗin da aka kama ka da shi kuɗi ne da ka zo da shi don ka taimaka wa kafirai su yaƙe mu muka kuma yi nasara a kanku muka kama ku muka yaƙe ku don don haka wannan kuɗin ya zama namu ganimar mu ne zuwa za ka yi gari ka garin ku ka je ka zo da wani kuɗi na musamman na fansa wannan kan duk abin da mu kama a hannunka ai ya kai ganima ne shikenan sai ya ce yanzu bari ka je za ka je ka kawo naka kai kanka za ka kawo kukiya tamanin ne linkin masaura kuma ka fanci sauran yan uwanka wa'annan da ƴaƴanka da kuka da kuka da aka zo da sunan gurin sai abbas ya ce ya muhammadu kana son in koma makka talaka ina mai arziki mai dukiya tana son in koma maka a matsayin talaka ina yawo ina bara ina roƙon mutane abinci da tafin hannuna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya za a yi a ce ka je kana roƙon mutane ko ai ba zai yi ba ina dukiyan da ka binne a hajjun da daddare lokacin da za ka fito ka ce wa matarka ummul fadali idan na dawo dukiya na zan je in tone in ban dawo ba ki tona dukiyan ki ba wa kusan ki daukare ni kusan da fadalu ƴaƴana sai abbas ce subhanallah wai ba ka wannan labari abinda aka yi a maka da daddare can cikin tsakan dare ko ba wanda ya ji mu daga ni sai matata ummul fadali sai sai ubangiji ya gaya mu ya ce kai wannan ubangiji na ka lallai zai zama nima ubangiji na wannan ubangiji na ka nima lallai zai zama ubangiji na na ce da babu wani ubangiji sai Allah na ce wa annabi Muhammad manzon Allah ne sai ya shiga musulunci a lokacin amma duk da haka abinda aka riga aka dora masa aka ce sai ya biya tunda wannan ai na baya ne kafin ya musulunta ne ya yi wannan shikenan bayan haka washe gari sai sayyidina Umar ya dawo sai zo ya samu sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar suna ta kuka sai ce me yasa kuka ba su ce masa komai ba yace musu ku gaya mu idan wanda zan iya yin kuka ne in yi kuka in ban samu jin yin kuka ba ko kukan dole da karfi da yaki ni zan yi ba zan ba zan ga kukuna kuka kuma in bar ku haka ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kuɗin fansa da muka karɓa ne jiya Allah ya zarge ni akan sai da naga azaba kaman za ta zo dab dab dab da Madina ba dan Allah ya yafe mana ba da azaban nan ta zo da kai kadai ne za ka tsira shine dalilin saukan wannan aya ma kana lil nabiyyin bai kamata da annabi an ya kula lahu asara idan yana da kamammun yaki ba shine zangin cewa ne yasa aka kalli fursunan aka da kashe sun aka da nan gaba ba wanda zai sake musulmi ganganci hatta yukina fil ard har sai annabi ya zafafa a bayan kasa kowa ya san baya zuran raini mafi yawanci wanda ya saba da raini ko an barka sun wata rana sai kaga kuma ya dawo kan halinsa to annabi ya zafafa har kowa ya san annabin baya zuran raini addinin baya karban raini turiduna ku ku kuna nufin aradar duniya a tara muku tarkacen duniya ne ina ruwan Allah da tarkacen duniya wallahu yuridu al-akhirah Allah yana son a yawaita musulmi ne su samu sakamakon lahira wanda kaɗan in an ɗan magance shaɗanu to wanda za su karɓi addini su riƙe shi da gaskiya sai su zama sun yi yawa amma in an yi sassauci kowa ma ya ga yana da daman yayi yin shegantaka wallahu Allah azizun magwayi ne baya tsoron kowa sai an kashe mutane kuma ba abin da zai faru inda su su suka fara hakimin ko mai hikima ne a cikin wannan hukunci da ya ba ku na'am لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أكدتم لمسكم فيما أكدتم عذاب أليم wannan shine ake cewa ya hallata da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi istihadi a cikin abin da ba a saukar masa da nassi ba yaƙin nan na badar da aka yi lokacin ba a saukar da nassi wanda ya nuna ga yanda za a yi da ganima mu ba a ce mana hukuncin mu irin na bani- ma- ahalin kitabi na baya bane cewa ba ma cin ganima sai dai mu bari wuta ta zo ta kone ta mu kuma ba a ce mana ga yanda za mu yi ba dan haka sai mu sallallahu alaihi wasallam ya gari amfa Allah ya ce wa shawarin bil amri sai ya bi wannan bangare na shawara da da sahabbai to shine Allah subhanahu wataala ce laula kitabun min Allah sabaqa in ba dan wato rubutu da Allah ya tabbatar da shi daga Allah tuntuni a cikin lauhul mahfuz an tabbatar da cewa za a ba ku damin amfani da riban yaki ba lamastakum azabun azim da azaba mai girma ya shafe ku fi ma akaztum cikin wannan kuɗi da kuka karba daga wajen mayaka na'am فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم wannan shi yasa mafi yawancin malamanmu na sufaye da sauransu suka rinjaya akan bin mazhaban imamu malik yadda wasu da yawa daga cikin fidimammu ba su fahimta ba. cewa duk inda aka samu debate akan azima da rukusa Allah in ya zo ya kan goyi bayan azima ne saboda shi ne azima shi ne babu shakka shi imaninsa kankan kam yake yana da imaninsa ɗari bisa ɗari ne shi mai rukusa kuwa ɗan alallaba ne wani lokaci to duk da ba ba a hana alallaba ɗin ba to amma dai shari'a ta fi son ka tsaya ka yi abu cif babu wani abun nan to to shi imam maliki yana jin azima ne to an ce an sahu bi ru'usikum shikenan sai dai ka shafi kai da masu da ni'ir ra'asi ba maganin gefe na kone in ka ce masa ya ce a kaji an ce wasu wanda bi bi ba a duru uku kun ba haka aka faɗa ba to dan haka shi haka ma imam maliki ya gina mazhaban sa ko mazhaban wannan mazhaban dama ta taso ne daga kakan karatu ko malikun an nafi an abdullahi bin umar an umar dama mazhaban kasa ta layi sayyidina umar ne ta wurin abdullahi bin umar na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da aka saukar da wannan aya ce to an halatta mun abubuwa wato guda biyar wanda aka bani wanda ba a ba mu annabawan da suka gabace ni an sanya ƙasa ta zama mun masallaci mai tsarki kuma ƙasa ta zama mun abin yin tsarki an halatta mun ribobin yaƙi ba halatta wa al'umman baya haka ba an aike ni zuwa mutane ga baki ɗaya sauran annabawa an aike su ne zuwa ga wasu mutane ko wasu ƙabilu ko wasu garuruwa an taimake ni da iskan ba in na tashi yaƙi tafiyan da zai kai na wata ɗaya daga inda nake guguwa za ta rinka turmuje waɗanda nake na dosa da yaƙi sannan kuma ta jefa musu fargaba a zuciyarsu sannan an bani shafa'a ceto na gabaki ɗaya to amma annabawan baya ba daman su yi sallah al'umman su yi sallah sai a masallatan su ba za ka je kawai ka samu wuri ka share gindin bisa ko ina ka yi sallah ba babu dole sai a cikin masallaci sannan in sun rasa ruwa dole sai sun neme shi ba inda za a yi kai tsarki da wani abu wai turbaya ko menene ba haka ba ganima kuma idan aka samu kawai za a tattara ta ne sai wuta ta sauko daga sama ta kona wannan ganima su wuce su ci gaba da amfani da abin da su suka mallaka ba abin da suka ci riban sa daga wurin makiya maya mayaka ba kuma a garuruwa aka rarraba ma sauran annabawa sannan kuma su ceton su ya tsaya akan al'umman shi ko manzon Allah ceton sa ya hada kowa da kowa Allah ya ce fakulu ku ci min maganin tun daga abin da kuka ci riba halalan halal ne gare ku dayiban mai daɗi wattaqullaha ku kiyaye saba ma Allah amma inna Allah ku san Allah gafurun mai gafara ne ga abin da ya wuce wanda ba aka yi bisa rashin sani rahimun mai jin kai ne na'am يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ يؤتكم خيرا مما أكذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم na'am to lokacin da Abbas aka karbi wannan kuɗi gashi kuma ya musulunta sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da duk wanda suka musulunta ya dan ya sa lokacin duk wanda suke tare da shi mafi yawanci sun musulunta sai Allah ya saukar da wannan aya ya gaya a sassauta musu abin da suke ji a ran duk da dai sun musulunta wannan abu da aka riga aka karba ba za a mayar musu ba shine Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi kul ka faɗa liman fi aydikum min al-asra ka gaya ma waɗanda suke hannunku daga cikin kamammu da aka ce su fanshi kansu kamar Abbas ibn Abdul Muttalib da ƴan uwansa in alimillahu fi qulubikum khairan idan Allah ya san imanin kun nan na gaskiya ne kuma da alheri a cikin zuciyanku da ikhlasi yutukum zai ba ku khairan fiye mimma ukiza minkum daga abin da aka karba a gurin Allah ne mai wadatawa yayi alƙawarin zai wadata ku sama da wadatan da da kuke da shi da ma sama da abin da aka karba a hannunku zai ninninka muku a duniya kuma ya saka muku a lahira wannan aya tana assurance ne tun a duniya ba banda na lahira waya da lakum ya gafarta muku laifukan da kuka yi a baya na taimakon makiya Allah akan mu'minai wallahu Allah gafurun mai gafara ne rahimun mai jin kai ne
وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم Na'am. To wannan yasa Abbas duk lokacin da aka zo aka yi yaki aka samu ganima sai ya zo ya kafa manzo sallallahu alaihi wasallam hujja da wannan. Ya Rasulullah a bani da yawa. An yake ni fa a lokacin da na fanci kaina na fanci akilu na fanci su wane ne. Kuma Allah ya ce zai bani fiye da abin da aka yake. To manzo sallallahu alaihi wasallam sai sai ya baki. to har aka zo da dukiyan baharai aka zo da dinarori masu yawa wanda aka ribanto daga baharai aka zo aka tara a masallaci har sai tudu aka ce wanda yake ta baya can baya ganin wanda yake sana da an kawo cikin dare ne da sassafe masallaci wanzu sallah alaihi wasallam to aka yi sallah da aka yi sallah waya ya ga duk mutane an cika yau ba wanda bacci ya baya wanda ya makara bacci a ya sa ya fito ba kuɗi a dama ba ke nan ba ba wanda ya makara kowa ya ji labari kuma ya san da yana da rago inda ya zo jiki za a raba sai masu sallah ta yau ya yi murmushi ya na kafa sallah yau ya cika ya makare haka ne ce ko an labarin abin nan ne da aka kawo kowa ya sun kai da ke yara sun aka yi mummi Allah ke bani da muka tsoron talauci dukiya ta Allah ce wadatin da Allah zai ba ku nake tsoron ma kar ya halaka amma ba na da muka tsoron talauci shine ya ɗibi ya asa ana ɗiba ana rarraba ana ɗiba ana rarraba har abbas ya iso wanda Allah ya ce masa to ɗibi da kanka abbas ya baza riga ya ɗiba ya zuba ya ɗiba ya zuba ya ɗiba ya zuba ya ɗiba ya zuba yana kallon manzo Allah manzo Allah na ta kallon sa kawai yana hannu kenan ya je ya dunkula ya naɗe ya tashi zai ɗaga ya kasa ɗagawa ya rasulullah ka taimake ni ɗaga ya ce a abin da ka ɗiba sai za ka ɗauki kayanka ya rage ya rage ya rage ya rage ya daga ya kasa daga a rasulullah to ga akilun ne ya taimake ni mu daga ya taimake ta kowa abin da ya ɗauka cikin da shi zai ɗauka daga yana ganin ga ara ga banza ga shi ga koki ga tsada yau ya sake ragewa ya rage ya rage ya ɗaga ina ya sake ragewa ya da ya rage can tukunna ya ɗaga wasu da ƙyar ya ɗaga yana tsaga tsaga tsaga tsaga har ya fita masallaci da ji wasu Allah na ta kallon sai na mamunki kai abu sai na son kuɗi to shi ne sai a nan ya tabbata alkawarin da Allah ya mutu ya cika yusikum khairan mimma ukiba minkum ga tun ba a je ko ina da nisa ba Allah ya ba ciye da abin da aka karba a wurin sa sai Abbas ya ce ni Allah ya cika min alkawari ya bani ciye da abin da yace zai bani dan ina da bayi masu timbin yawa wanda suke zuwa mun fatauci dukiya na ta ninku akan abin da nake da shi da kuma an kalfe ni kaf amma daga baya ga shi Allah ya mayar mun ninkin da ninkin abin da aka karba a guri na na'am Allah ya ce Allah subhanahu wata'ala ya ce sai ya baku fiye da abin da aka karba daga wurin ku ya muku gafara Allah mai gafara ne mai jin kai ne Allah subhanahu wata'ala ya ce wa in yuridu kiyanataka idan suna nufin su ha'ince ka ne su kamammu suka ce sun musulunta sannan su je in sun koma gida su canza ra'ayi oho faƙar kanun lahalin ƙablu ai da sun ha'inci Allah kafin ya zo a yakin badar din fa amkana minhum Allah ya samu dama a kansu ya ba ku dama kuka kama su a badar din kuka ɗaure su saboda haka ba zai gagara ba nan gaba ma a sake kama su lokacin da musuluncin ma baya da jama'a aka yi wannan balle bayan ya yi ƙarfi ai za a kama su kuma wallahu Allah alimun masani ne ga halittansa duk abin da suke yi shi ne kuma halittinsu yana kallon su shi yake tsara musu rayuwarsu hakimin mai hikima ne idan ya ce ku yi kaza kar ku ga abun kamar ya muku nauyi ko ya muku tsauri ko menene ba ku da hikima hikima ta Allah ce abin da Allah ya tsara shi ne hikima yanzu duk abin da yake damun mu duk abin da yake damun mu a duniya muna musun Allahu alimun muna musun Allahu hakimu duk shi ne karka raba ɗayan biyu da mu musulmin da wanda ba musulmin ba duk mun yadda annallahu huwal alimul hakim da mun yadda annallahu huwal alimul hakim da yanzu komai ya mana shi idan an ce a'a ko da ba wai su mutane duk a ce duniya ta musulunta ba a'a dai a bari dai yanda Allah ya tsara mu musulmin ma mu tafiyar da tsarin haka muka ce a'a in an ce mace a hana ta fita a hana ta yawo gandai-gandai cikin maza ko ina mu ce ai ci gaban duniya ya wuce nan kaga muna tuhumar hikimar Allah ke idan an ce a idan mutum yayi sata a yanki hannu a ce to ai za a yi masu guntayen hannu za a ta samu nakasassu da yawa wannan ba tuhumar hikimar Allah ba ne tuhumar hikimar Allah ne in an ce wanda ya kashe wani a kashe shi a ce to an yi biyu babu an kashe wancan kuma an zo an kashe wannan ai an rasa biyu to kaga jakanci ya zama wai shine hikima hikimar Allah ya zama wai shine rashin hikima mutum ya kashe mutane a ɗauke shi a kai shi ko kuku a ajiye shi a ɗauki abinci a yi tafiyar da shi wani ya ga an kashe wani ya kashe ba abin da aka masa shi ya kashe goma tunda da wancan ɗaya ya kashe to wanne ne hikima da aka kashe wannan aka ce aka kashe mai kisa aka rasa biyu shi ne hikima ko kuma da aka ki kashe mai kisa masu ɗan ina da kisa suka ji daɗi suka ci gaba da kashe kashe abunsu shi ma kuma an sako shi ya zo ya sake kashewa wataƙila har ya kashe alƙalin da ya ce a ɗaure shi ma ko ɗan sandan da ya kama shi ko menene to ina hikimar naku saboda haka raina hikimar Allah shi yasa mazinaci ya yi zina a ce an masa tara to shi kenan mai kuɗi ya yi zina kenan abunsa eh ya sake ne zai yi zina to dan to sai yanzu ne ma aka fara cewa gaskiya a zafafa masu fyaɗe a zafafa masu fyaɗe a ai da ku daga barin mazinaci ne mai fyaɗe ya samu kofa yake yi a maimakon ya bada kuɗin ma ya yi ƙarfi da yaji ko ba shi kenan ba to yana ce a zafafa a'a a yanke musu al'aura a'a a yi mai to ina hikimar inda ana yin hukunci tun tuntuni irin wanda Allah subhanahu wata'ala ya ce ku yi da yanzu babu kowa ya sani in mutum bai taɓa yin aure ba za a zo a tara jama'a a masa bulala ɗari kowa ya shaide shi ana ganin yayi abun kunya idan kuma ya taɓa yin aure a jefe shi to kaga an yi maganin al'amura to duka mutane suna tuhuman hikimar Allah suna tuhuman ilimin Allah sun ɗauka matacciyar ƙwaƙwalwansu ita ce mai basira doshashiyar ƙwaƙwalwansu ita ce mai hikima to don haka duk abin da Allah ya ce kaza a yi to duk wanda yake jayayya da wannan yana jayayya da hikiman Allah ne to shine har aka samu wasu lusarai ma masu da su malamai ne su ma suka zo suna ta kankankare wasu a hadisai suna ta soke wasu ayoyi suna ganin wai ya saba da basira irin ta banza wanda ba basira bane jakanci ne irin abin da kenan manzon Allah ya sa ya ce wa Abu Jahal Abu Jahal ai su Larabawa Abul Hikam suke kiransa wai uban hikima saboda yana da basira irin na zamanin su in an zo sai yana akwai hanyoyin dabara da wayo da yake bi sai a ga ya warware matsala to shine manzo wannan basiran ta halaka shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa Abul Abu Abu Abu Jahal ana ce Abul Hikima ana ce Abu Jahal yanzu yanzu da ka fahimci da manzo Allah ya ce masa Abu Jahali ai shi lokacin da aka je Badar ai da aka je da manzo Allah ya ne Iraji ya Isra'ila ne Iraji yanda katon katon Najeriya ya yi musu ne Iraji haka shi ma yayi yanzu ya ce a Muhammadu jiya ka tafi sama kuma kuma ka je cikin dare jiya har ka je ka dawo yace eh yace to daga kafan ka daya sai manzo Allah ya daga sai ce to daga daya wa irin kiman nasu kenan sai manzo Allah ya sauka ɗaya sai ya ɗaga ɗaya ta ba ai ka fara tafiya sama ne ka ɗaga wannan shikenan kuma sai wannan hita makale a nan sai kuma ka ɗago ɗaya mu ga an fara to irin wannan dolantin nasu wai shi ne hikima irin wani wani ne ya zo ya samu musulmi ko musulmi kun ce ko kuma su sarki in kun yi fitsari ku wanke in kun yi kashi ku wanke eh to ina muku tambaya na cike cikin fa a ce alo da da wakiya wai hikima ke na to kai su ana akwai hikima? akwai hikima daidai yake da wanda ya fito zai ɓata riga zai ɓata jiki da wanda yana can a ƙunshi a ciki to wane to kowa zai ɗaure ba zai ci abinci ba ma kenan to su a wurin su yayi hikima to nan ne ta haka ake gane wato shi manzo Allah ya masa Abu Jahal jahilci ne wanda mutum ya ɗauka ilimi ne eh kamar abin da ake cewa wayannan malaman jami'a suke ce educate illiterate daga kana ganin kamar kana da ilimi amma kai jahili ne amma kana ganin kamar kana da ilimi to saboda haka yanzu yanzu in na zo na ce maka ai je ai da safe da ma ina dubai sai yanzu na zo Allah da safe kana dubai sai yanzu ka zo sai ta sama ta to daga kafan ka daya da Allah wanda yake in haka na daga na daga yake daga daya na kasa daga za ku wani irin kallo za ku masa ta ka ce kana dubai shine yanzu da muka kuma ka ce sama ka tashi wannan ina magana hikima a nan to yanda kake ganin jirgi haka manzo Allah ya ba buraka aka zo masa ne saboda haka shine sai manzo Allah yake Abu Jalil kuna ce masa Abu Likam ne Abu Jalil uban jahilci ne amma dosheshiyan kwakwalwarsa yana ganin shi a hikima ne gori to haka ne idan Allah ya asammahum wa amma absarahum sai mutum ya rinka ganin abu ya juya musu ne mai kyan ma ya rinka ganin wai shine hikima ne ba daidai ba to Allah ke ba ku da hikima Allah shine mai ilimi kuma Allah shine hakim wallahu alimun hakim na'am إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير Na'am. To, kaga wannan aya, aya ce fasila da take yakan duk wani fasiki mai zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko mai nuna babu babu shiri tsakanin wasu sahabbai da wasu ko ba zaman lafiya ko shi yana ganin wani shine yake wani yake wani daraja wani abokin gaban wani. Allah gashi da kansa yana shaidawa bayinsa da kansa wanda shi ne ya samar da su Allah subhanahu wata'ala ya ce innal ladina amanu kaga wayanda suka yi imani da Allah wa hajaru suka yi hijira suka bar garin su dan karfin imani wannan yana cewa mutum sai ya sa kunne da basira sosai me ka taɓa yi wa addinin musulunci anguwan kuma ba baka taɓa wani wata illa to ana magan ga wanda suka yi imani da Allah imanin su shine suka fifita mutum da dabbobinsa da gidansa da dukiyarsa ya tashi zaliminsa ya bar gidan ya basu ko a yaya ko har matansu ba ba su tafiya da matansu ba su ga aikin mutanen madina sai wani ya tafi matansa ɗaya a wurin har matansu duk sai mutum amma tsorata mutum yake ma ya zare jiki ya bar duk wannan dangi kasan da yadda bari cikin dangi yake da zaki yan uwa abokai dukkan fara a gare su saboda imaninka da Allah kuma ka bar dukiyanka da matanka da duk abin da ka mallaka kana cikin comfortability amma wannan wani zabban fashi ke yanzu yana cewa wai wannan wai da yi ma musulunci ko wani to kai ne kai wa musulunci har kana da bakin zagin irin wa'in Allah ya ce suka yi imani bayan imanin su wa hajin hajji na biyu ƙarfin imanin kawai tashin hankali ne ka yi imani cikin lokacin da ba a yi ba kuma ka ƙara da hijira bayan hijiran wajaha kuma suka ɗauki takobi suka yi jihadi don tabbatar da wannan addini ga imani ga hijira ga jihadi kuma jihadin ma bi amwalihi suka ɗauki dukiyar suka sa a ciki wa an suka fita kuma ba wai kawai ya bayar da dukiyar aje a yi ba a'a ya bayar da dukiyar kuma ya fita kana jin kai miloniya ne to ka bayar irin su Abdulrahman wannan Audu da sun ka bayar da dukiyar ka kuma fita ko da ke Abdulrahman wannan Audu ba ya cikin eh yana ciki suka bayar shine ma ya je Madina yana miloniya a Makka ya je Madina babu sisi Abdulrahman bin Audu daga shi sai rigar jikinsa yana babban ɗan kasuwa a makka ya zo ana rarraba wannan ce na raba gida na juna ba wannan ce na raba ga mata na nan ka zaɓi wadda kake so in fasa ka aura cikin ansaru to su kuma ku duba jimin da ka zo yake ce ya raba gidansa biyu a ja katanga ka shiga raji kuma cikin matan ma ba wai ya ce zaɓi wannan ya ba ka aure wannan mun ce ka zaɓi wanda kake so in sake ta ka aure kuma haka ya cire kuɗi ya ce kuma gashi ya ba ka doki ma in ya ce sai gashi a har a hau mu je a je jihadi wanda suke yin haka ina maganan da ba da kiyayya in ba ibilisi ba ba wanda zai ce akwai da ba da kiyayya a tsakanin duk Allah zai faɗe su ana suka yi jihadi bi amwalin da dukiyoyinsu an fito suka shigo da kansu su ma suka fita a kai jihadin nan fi sabilillah da ɗaukaka addinin Allah wannan shine bangare ɗaya wallazina awau da bangaren kuma waɗanda su suka tarar da waɗanda suka yi jira suka karɓe su hannu biyu suka sauke su wa nasaru suka taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam suka taimaki kuma sahabbansa da suka yi hijira suka zo gurin ula'ika waɗannan duk fasikin duniya ne zagin sahabbai ya ji ba abuhum awliya ba sashen su masoya sashe ne in jiwa wanda ya karyata ya karyata wa Allah ce sashen su auliya uba abin su ne sashen su su ne waliyan sashe ya ya hada Allah yake na hada zumunta su ma sun zama auliya uba abin mutum zai iya zama waliyin ka zai iya zama maka komai tun da dai wannan da wannan zumunta ta musulunci har lokacin kafin a kawo ayar gado ma sai aka ce idan muhajiri ya rasu ansaru zai iya gado sun ansaru ya rasu muhajiri zai iya gado makwabcinsa daga ansaru ko makwabcinsa daga muhajiru wallazina amanu sai kuma kashi na uku wayanda suka yi imani a makka walam yuhajiru ba su zo hijira ba malakum min walayatin min shi ba wani walitaka tsakaninku da su su ba waliyan ku bane wayannan ne waliyan juna hatta yuhajiru har sai sun yi hijira to amma an zo an yi nasin wancan wilaya din da maganan gado da aka kawo ayan gado ba musulunci yayi karfi shikenan sai yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu gado tsakanin wannan makauci da makauci ko muhajirun da ansaru sai dai kowa ya je gaji dangin to shi Abdurrahman bin Auf da aka zo ana wannan ragaragar aka ce mu aka a dama da suka zo Madina manzo Allah ya ce wani na hada ka da wani shine abokinka wani na hada ka da wani shine hadin mutan da Annabi ya yi shi wanda Abdurrahman bin Auf wanda aka hada shi da shi sai ce a'a ka rike matarka ka rike gidanka ni ba ni bukatar kuɗa ina ne hanyar kasuwa ka ce masa da hanyar kasuwa ya kama ni tafi kasuwa da koyi turi mai yayi haka dai haka dan kwanaki kaɗan sai zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yana aikin tunani manzo Allah ce me faru ya Abdulrahman yace kai aure ne yace eh ba bazawara ko budurwa yace bazawara yace ina ma budurwa ne ya faɗi irin kwanaki na auren budurwa maza ya ce awulin walau rijiya ka je ka yi walima ko akuya to abdurrahman sai da zan manci miloniya shi kansa yana kuka na ce wannan kadda ana gaggauta mana sakamakon mu na lahira ne ake ba mu wannan abdurrahman din shi ne ya taɓa dukiyarsa sau uku yana cewa duk a raba wa matan annabi sallallahu alaihi duka bayan rasuwan manzon Allah shi ne wanda ya dawo da fataken yaƙi daga sham madina duk ta buɗe da ƙura aka tsorata aka ce an kawo hari wa madina a ce fataken abdurrahman bin aufin ne suka iso da kaya kuma ana cikin tsanani ana cikin tsanani kamar a ce lokacin shekarar da aka shiga kullum covid-19 a ce mutum ya iso da dukiya mai tsada shinkafa ta yi tsada komai ta yi tsada eh aka zo ya zo ya sauke kaya ya zo ya saukai na hutawa aka zo aka ce Aisha tana gaishe ka yace ina gaida uwar mu ne aka ce tana tuna maka wani hadisi wanda manzo Allah ya taɓa cewa ya ga ka shiga aljanna kana lalace ya ce amma da za ka iya fansan kafafunka yake kwarai kuwa haka ake sadaka ta Aisha Aisha ta yi gaskiya shikenan in an zo aka ce nawa ne raƙumin da sun raƙumi kaza nawa ne ce ai na siya kaza ce a'a akwai wanda ya siya sama da haka to na ƙara kaza ce akwai wanda ya siya sama da haka kowa ya zo aka ce kaya yana cewa a'a an siya sama da haka baka bani riban da aka taɓa bani aka bani a kai har suka ce manya-manyan kasuwan mutum suka ce kai Abdulrahman mu ne yan kasuwa masu arzikin garin nan waye ne wanda ya saya sama da haka yace Allah domin ya ce wanda ya zo man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha waye taba ninka min riba goma sai yace duk araba ne sabilillah duk aka raba bai shekara ba sai yana da yankin ta wanda Allah ya kwararo musu hanyar arziki wanda su ne sadaqullah ba hanullah amma akwai sanin laha wanda aka ba shi awaki dan awaki ne ana ƙara ana ƙara shi kenan sai bar sallah ma fita cikin jama'a shi da yake aka ce zakka ya ce a to abin da manzo Allah ya zama haraji eh abin ya zama laifi saboda haka Allah bai cika alƙawarin sa ne manzo Allah ya ce ma na kasa malin min sadaka dukiya bai taɓa tauyewa ba saboda sadaka da idon mu a rayuwar mu a garin nan mun ga mutumin da kamar irin wannan wata sai a ga kamar talau da kansa zai yi. Allah ji kansa ya masa rahama ya sai ya tara hatsi ya fi ya fi cikin masallacin nan ko sama da haka a yi tararrabawa malamai almajirai dangi kuwa ne gero shinkafa menene turamin zannuwa kuma in sallah ta doso manyan manyan rikuna menene har yau kuma arziki babu ne na zuriyar sa a garin nan bayan ya saboda haka wannan duk Allah ya kanka haka ne dai gaskata abin da manzon Allah ya faɗa ruwan ka dai ya ƙara ma tsiya tana ajiye ruba ne a cikin kayanka to Allah subhanahu wataala ce to akwai wanda su kuma ba su yi hijira ba amma sun yi imani to su ba ba su da wajittaka irin wancan hatta yi wajibu har sai sun yi hijira to lokacin da abba sai musulunta sai manzo Allah ya ce to ka boye musulunci ki ka san hikiman da yasa yake ka boye musuluncin ka kana da dukiya mai yawa a Makka karar raba a hannun hatake idan ka je ka nuna ka musulunta duk za su tsere da abin da yake hannu saboda haka je karka nuna musuluncin ka sai ka tattara komai naka ya dawo hannunka yace manzon Allah ya taimake ni lokacin da yin wannan ya bada wannan shawara na je na dawo ba abin da na rasa yan ne kuma kai shiru kar kuma hakan ma karka bayyana da musuluncin ka sai na zo cin maka kaga manzon Allah yana da ashuwar sai na zo cin maka da ya ce zai je ne hijira maza da karka hijira ta tsaya za ka mana amfani a kai kuma karka bayyana da musulunci kai ne karshen muhajiru karshen wanda baka yi suna bakin maka ka fito an maka lamunin hijira fitowar ka zo wajen mu ka shiga cikin mu to hijira ne na'am to wa'anda suka suka basu sai sun yi hijira wa'anda suka saru kun fi dini amma irin wa'annan waɗanda su ba su yi hijiran ba amma sun musulunta suna zaune idan sun nemi taimakon ku ku akan addinin su an matsa musu fa alaikumun nasr to wajibi ne ku kai musu tafa mutum yana zaune a wani gari ko tsa'ifa ko ina ne yana musulmi da shi da jama'arsa sai suka ji an fara matsa musu tunda musulunci yanzu yayi birni yayi daula yayi gari Madina to yanzu kawai an aiko leta daga can cewa mu fa mu musulunta ga shi suwa da suwa ne na kabilun gefen mu suna matsawa to dole ne musulmi su haɗa runduna su je su kai musu taffa su karɓo musu haƙƙin wannan shi yasa za ku ji ana ta cewa manzo Allah ya haɗa sariya sariya a tarihin jihadi ba yaƙi ba ne bai je da kansa ba amma an haɗa wasu mutane kamar sha biyar kamar kaza sun je wuri kaza sun yi kaza ko sun to da wane ko sun je sun karɓo wane ko sun yi to wannan ayan ake bi shi ne dalilin sariya ɗin duk inda aka ji wani mutum musulmi ne yana zaune kuma amma kuma wajen an sa shi a gaba za ana cutar su to sai manzo Allah ya tura wasu tawaga su je su magance abu su ne sariya sariyan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya turo illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaqun wanda kawai ba za ku je ku kai musu kaffa na neman na taimaka musu ba sai mutanen da kuka riga kuka yi azurumin da su na zaman lafiya kabilu da yawa su ba su da ƙarfi kuma ba su su musulunta sai su zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ce su ba za su musulunta ba amma za su zauna lafiya da musulmi kuma duk inda su ga an yi wani tawaga na hari za a kawo musulmi hari za su zo su gaya wa musulmi kuma in an zo ana yakan musulmi za su shiga cikin mayaka da su taimaka wa musulmi amma su ba za su musulunta ba sai ne sai su je an yi haka da yawa suka je suka yi zaman su a haka su dai mu'ahidai ne masu ahadi ne tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan in mutum ya ce a je a yaƙar a yaƙe su bayan ya musulunta ya ki hijira ba za a je ba me hana shi ya bar gurin ya dawo wuri ba za a je ba wallahu Allah basirun masani ne bi ma ta'amaluna da abin da kuke aikatawa yana ganin ku na'am والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير wallazina kafaru kafirai ba abuhum sashin su auliya uba azin su ne masoya kashe kuma ya kamata ku yi soyayya tsakanin ku da juna su suna son junan su suna taimakon junan su akan ƙarya da gaskiya to ku ya kamata kuma ku so junan ku ku taimaki junan ku illa tafa'aluhu in ba ku yi haka ba karin wargaza kan musulmi kuna rarraba kansu kuna hada su fada ta kun fitinatul fil ardi to za a samu fitina a bayan ƙasa shine rikin karfin musulunci wa fasadin kabirun da banna ne yawa shine kafirci ya rinjaye akan musulunci nan والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم to jama'a kun ji fa Allah baya yabon abu daga baya a zo a ce wai ya kushe abu in kaga Allah ya kushe abu ya soke shi dama tuntuni da yabe shi Allah baya kan gaba kan baya Allah ya san abin da zai faru nan gaba saboda haka ya san abin da yake yaba mawa duk wanda kaje yana yana sukan abin da Allah ya yaba ko to zindiki ne ba musulmin kirki ba Allah subhanahu wata'ala ya ce yanzu ya sake dawo wancan magana ya sake dawo da wancan magana saboda muhimmancin ta yace wallazina amanu kaga wanda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira muhajirai kenan ko wajahadu fi sabilillah suka yi jihadi don dauka addinin Allah wallazina awaw da ansaru kenan wanda suka tarar da muhajirai wa nasaru suka taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam da muhajirai ulaika waɗannan humul mu'minuna sune mu'minai haƙƙan na gaskiya duk wanda ya ce wannan ba mu'minai bane fasiki ne fajiri ne munafiki ne ba musulmi kirki ba tunda ba za mu tsaya ta Allah mu gaskata ba ko ya yawa duk wani aqidanka da wani wayanka da wani falsafanka kai ne munafiki fasiki fajiri mutan ka ce ma waɗanda Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqa har Allah ya tsara ce haqqa mu'minai na gaskiya kuma yanzu a zo a samu wani balun mutillu ya zo ya samu irin waɗannan yana zagi kenan ko ba lau magafiratun gafara ta tabbata gare su daga Allah tuntuni akan abin da suka yi baya wa rizqun karim Allah ya tanada musu arziki na mutunci na karramawa na kambamawa na fabbalawa a aljanna
والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرهام بعدهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم
نعم Allah subhanahu wata'ala ya ce wallazina amanu min ba'd wanda suka imani bayan an gama an ci makka an yi komai an gama hijira an yi komai sai kuma suka zo suka zama mu'minai kuma ai sahabbai ne ko ba haka ba a dai ba sune manya manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ulaika minkum in dai sun yi hijira allazina amanu min ba'du suka yi imani daga baya wa hajaru suka yi hijira wa jahadu suka yi jihadi ma'akum tare da ku bayan wancan hijira ta farko bayan wancan lokaci fa ulaika minkum su ma nan ku ne mu'minai ne na gaskiya amma daga yanzu kuma wa ulul arhami ma abota zumuntan juna ba abun sashen su auladi ba abin ciye tantanta da ya gaji sake fi kitabillahi a littafin Allah yanzu an soke maganan gado kuma inda daular musulunci ta yi girma ta yi ƙarfi kowa ya kama harkar gabansa su ma kansu asalin wayanda aka babba su gidajen ma bayan sun yi hijirar daga bayan muhajirai din fita su kai daga gidajen da aka bar da aka samu irin su bani ƙuraiza gidajen bani ƙuraiza da ban nauyi suka aka aka bubbiyayyar samun stage a can kawai suka je suka wasu suka gaji gidajen da aka tashi aka bari kawai suka bar ma mutanen Madina gidansu suka karba da suka zauna a kai saboda haka yanzu babu maganar dan muhajiri ya gaji ansaru babu yanzu sake magaji man sake mazu ma'abota zumunta su suka cancanci su gaji sake su wannan haka yake a littafin Allah inna Allah sani shi Allah alimun masani ne bi kulli shay'in da dukkan komai daga ciki har da hikimar gado da kuma hikimar hada wannan zumunta sadaq Allahu al-azim wa lagar rasulur karim wa nanu ala zalika min shahidin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal fatih lima sabaq ila sallallahu ila wa ala alihi ila siratikal mustaqim wa ala alihi hatta dalil min al-aziz subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun